muna jaddada godiya da yabo ga Allah subhanahu wata'ala cikin huwacewarsa rayuwar mu ta kuma iso wannan rana ta Juma'a daren Asabat yau goma sha uku ga watan Al-Muharram shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sake haduwa a wannan majalisi mai albarka don ci gaba da jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgudun abin da ya sawwaka inda muke karatu cikin wannan littafi na raddul azhani ila ma'ani alkur'an tare da ta'aliki na idahul ma'ani wanda a doktor abubakar albani ya yi kan raddul azhan na shek abubakar mahmud gumi rahimahullah za mu ci gaba cikin suratul ma'ida aya ta ɗari da biyar muka tsaya za mu tashi ayar da take biye da ita malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا هضر أهدكم الموت هين الوسية اثنان ذوى عدل منكم ذوى عدل منكم أو آكران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآكران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
نعم الله سبحانه وتعالى ya ambata mana a cikin wannan aya wata ƙa'ida wanda ta shafi wasiya da kuma shaidar da ake tsayarwa a kayan wasiya yayin da mutum ya zo Fati, musamman wanda ajali ya same shi ba yana cikin 'yan uwansa musulmi ba da musulunci ya ba da hanyoyi na tsaye da wasiya da shaidar da ita yayin da mutum yake cikin musulmi 'yan uwansa da kuma lokacin da ya samu kansa ajali ya bujiro masa kuma baya cikin musulmai Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda sun kai imani shahadatu bainakum shaida a tsakaninku da za ku kafa idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta halarto wa dayanku ai asbabuhu sabubba na ajali wato lokacin da mutum ajali ya bijiro masa idan yana da wata wasiya sai aiwatar hadithin abdullahi dan umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna in har ma mutum yana da wata wasiya da yake son yi to kada ya zamanto kwana ɗaya ko kwana biyu ya same shi face wasiyarsa tana na rubuce a wajensa domin mutum bai san wani lokaci ne ajali zai zakke masa ba wani lokaci ajali zai iya samun mutum ba yana wato ba sai jinya ta zo masa ba in jinya ta zo wa mutum a nan ne mutum zai samu dama ya yi wasiya cikin wasiyoyin da yake so ya yi musamman idan jinya ta so matsananta to wani lokaci mutuwa takan zo mutum kawai kwatsam ba tare da ya shirya ba yana cikin hidimominsa na yau da kullum shi yasa idan har mutum yana da wani abu da yake so a aiwatar na wasiya ya ƙarsu masa a rai to kada ya bari ya je shi ma bacci face wasiyarsa tana rubuce wanda haka shi abdullahi dan umar da ya rawaito wancan hadisi da muka faɗi ma'anarsa yake aikatawa kullum idan har wani abu ya ɗarsu a ransa yana son yin wasiya a kansa to zai rubuta ya ce to nan allah subhanahu wata'ala ya ce shahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyya shaidar da za ku kafa a tsakaninku a lokacin da mutuwa ta bujiro ma ɗayanku ma'ana sabubba na mutuwa hinal wasiyyati a lokacin yin wasiyya ithnani zawa adalin minku sanya ma'abuta adalci guda biyu waɗanda suke ma'abuta adalci guda ne ake sanyawa a dukkan wajajen da ake bukatan sanya shaida shaida sanya waɗanda suke masu adalci kuma akan sanya mutum biyu wajen bashi ne sai kaga an ce mutum biyu bashi ne ake rangwame idan ɗaya aka samu da mata guda biyu kuma waɗanda aka yadda da su sai su tsaya madadin namiji ɗaya wajen ɗaura aure sai a ce maka a samu shaidu guda biyu ma'abuta adalci su shaida wajen inda ake so a tsaye da albayyana a wajen shari'a sai a ce mutum ya kawo shaidu guda biyu su ma duka dai ana nufi zawa adli a inda za a tsaye da haddi na zina to a nan ne ake bukata kamar yadda ƙur'ani ya fayyace sai an samu mutum hudu waɗanda suka ba da shaida akan abin da suka gani kuma kasancewa mutum musulmi shi ne ƙa'ida ta farko na kasancewa mai adalci kuma mutumin da ba a san shi da wata alfasha ko an san shi da kaba'ira ba wal'adlu man yastanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi sagaira wa ma ubiha wa huwa fil ayani yaqdahu fi muru'atil insani katufa shi adali shi ne ke nisanta kaba'ira ababen da aka ce kaba'ira ne ya nisance su kuma wa yaji tanibu fil galibi saga'ira a mafi yawancin lokata har ƙananan laifuka dan da Allah subhanahu wata'ala yakan yafe wa mutum ba tare da ma ya nemi a yafe masa ba to zaka ga mutum yana nesanta su sannan ba ma wannan kawai ba a sai ce wa ma ubiha har ma abin da aka halatta wa ma ubiha wa huwa fil ayani alhali kuma a ganin mutane ya qadahu fi muru'atil insani yakan yi su'a yakan yi suka yakan kawo na ƙasa a muru'a ta mutum kamala ta dan adam misali abin da ake ganin cewa halal ne amma a kamala ta ɗan adam in an ga mutum ya aikata duk da halal ne ƙimarsa za ta ɗan faɗi yanzu misali kama a ga dattijo mu a al'adarmu ya tafi kansa ba hula to sai kaga a ƙimarsa sai ga ta faɗi ko alhali tafiya ba hula halal ne ko kuma misali yanzu sai kaga alarama ya sha zaro ya zaro da ji da shet ai halal ne ko a wajenmu zai suka a muru'a sai mu ce hakan bai dace da kai ba haram ne mu ce a ba haram ba ne amma kuma dai mu a wajenmu ban masu hakan ya kasance domin duk wanda ya ganshi sai ya ga ya danyi kasa ko to irin waɗannan mutum idan an same shi da waɗannan to shine adabi ya nisanci ba wai cewa aka ce baya yin kuskure ba a zai yi kuskure to amma dai baya yin kaba'ira kai tsaye ya nisance ta abin da yake kuma saga'ir za a iya samunsa da saga'ir amma mafi yawancinsu yakan nisance su kai wani lokaci har abin da ya zan halal ma amma in ya san zai kawo suka yanzu misali in kuka ce mutum liman da sai kaga abin da kai zaka iya shi ba zai yi ba ko ba haka bane abin da yake halal kai zaka iya shi ba zai yi ba yanzu misali ka zauna a nan kan tabarma matsala a nan bakin masallaci mutane suna wucewa ka ci abinci halal ne ai ko ba haramun ne ba haramun ba ne kaga ya halatta to amma yanzu in kaga liman yana ci anan sai kaga ya dan zuba a ga liman yana shirga loma a bakin hanya to irin wannan mutum ya nisance su to wannan shine qualifier kamar yadda mai tufa ya ambata yake sanya mutum ya zamanto adali to wannan gaba ta nuna mana cewa wato lokacin da mutum ajali ya bujiro masa alamun ajali ana so ya wasiya kamar yadda na bayani a baya sannan kuma abu na biyu shine ita wasiyar ana so kuma a kafa mata shaida shaida don ake kafa wasiya shaidu guda biyu lokacin da wasiya kuma shaidu guda biyu da za su tabbatar da abin da kai misali mutum a cikin dukiyarsa ya halatta ya wasiya ya tabbata a cikin kissa na sa'ad ibn abi waqqas lokacin da aka je hajjatul wada abin da lokacin da ake fatahu makka yayi jinya ya tsammata cewa rasuwa zai to kaga abin da ya faru da fatawar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dan yayi fatawa dangane da wasiya cikin dukiyarsa bisa wannan da irin waɗannan nassosi da suka zo yin wasiya cikin dukiya ya halatta Allahumma illa zaka tsaya ne a ɗaya bisa uku wasu malamai kamar ibnu abbasin yake ambata cewa da zaka iyo ƙasa ka koma rubu'i da yace ahabbu ilayhi saboda ai thuluthin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinjina masa yace wa thuluthu kathir wa tarwaya wa thuluthu kabir to don haka ya halatta dai mutum zai iya wasiya a cikin dukiyarsa wasiya kuma ana yin ta ne ga waɗanda ba magada ba wanda bai da gado a cikin dukiyarka zaka iya wasiya ka ce to bayan rasuwarka wani a bashi gidan nan kaza wani a bashi kaza din nan daga cikin waɗansu ƴan uwanka ko waɗansu abokanka ko waɗansu almajiranka ko abin da ya kama da haka wanda kake tausayawa kana so ka ba su wani abu in ka rasu bas su da gado cikin dukiyarka wala Allah kana raye kana kulawa da yanzu idan sun ka rasu to ya zama ba ba su komai a ciki to ya halatta kan wasiya cikin dukiyarka a ba su wani abu amma abin zai takaita ne a cikin ɗaya bisa uku in har ya wuce ɗaya bisa uku to za a kakkaɓe shi a kakkaɓe shi duka waɗanda suke da rabo fasace ɗin nasu da ya dawo bai wuce ɗaya bisa ukun dukiya ba to shine nan wajen Allah ta'ala yake cewa shahadatu bainakum shaida da za ku kafa a tsakaninku idza hadara ahadukum mauti idan mutuwa saboda mutuwa ya halarta wa ɗayan ku a lokacin da za ku yi nani zawa adlin minkum wato ma abu ta adalci guda biyu daga cikin ku kum din nan da aka ambata aminal muslimin khabarun nan bi ma'ana amr umarni ne amma ya sigi labarin ai li yashhadu kenan ake nufi idafan shahada da aka yi ga baina alal ittisa'i ne wannan cikin abinan nahawu al ittisa wa id al aslu domin asalin yadda abin yake wato shahadatu ma bainakum shine aka wannan ya tsaya madadin wannan ba badali ba ne ai furida alaikum an yashhadal wasiyata bainakum ithnani an farlanta muku mutum biyu daga cikin su shaida wannan wasiya shine bayanin da aka yi wa idafatu halil mali wa hina badalun min idha aw zarfun li hadara hadha mana yace wannan idza kuntum fil hadari wato idan kun kasance kuna zaune a gida kenan wal muslimuna mawjuduna li'ada'i shahada kuma musulmi na nan waɗanda su ne za su ba da wannan shaida za a sanya su shaida akan wasiyar da ka yi to idan ba ku a cikin musulmai fa ka samu kanka ka tafi tijara ƙasan waɗanda ba musulmi ba ka je tsari a wani waje ba 'yan uwanka musulmi a nan ga kuma dukiya tare da kai kana so ka fayyace don kada magadanka su tsammata dukiyar taka ce gaba daya ka san ba kome ne za ka ga a sau da yawa magidanta suke gaya ma iyalansu ba ko sai ka ga wani yana harkar dukiya ba kome ne aka sani a cikin kurɗa-kurɗar dukiyar tasa ba Wataƙila akwai kayan wasu a ciki an bashi sautu ya je ya sayo ko makamantan wannan ko kamfani suka yi da wani kuma watakila shi front ne yana yin kasuwancin ne ma wani ina fata mun gane to duk irin wannan yana iya kasancewa to watakila ya tafi ƙasar da ba ta musulmi ba kuma sai ya samu kansa a cikin yanayin ajali ya bujiro masa yana so ya yi wasiya kuma babu musulmai a wajen to shine nan Allah subhanahu wataala sai ya yi tanadin salon da za a bi au akharani min ghairikum ko kuma wasu biyu daban waɗanda ba daga cikinku ba ma'ana min gairul musulmi na kenan ai gairul millatikum wanda ba addinin musulunci suke ba id antum darabtum fil ardi a yayin da ya kasance ku din kun yi tafiya a ban ƙasa kun bar inda ƙasar ku ta musulmi take fa asabatkum musibatul mauti don haka yin sai musiba ta mutuwa sai ta same ku ajali sai ya bujiro muku kuka ga alama cewa ba za ku kai ba da kuma dukiyoyi a wajen kuna so ku ba da wasiya akan dan a fayyace meye naku meye ba naku ba ko kuma me kuke so a yi da wannan dukiya ko abin da ya kama da haka gudun kada dukiya ta tafi wajen iyalai su kaddara duka na gado ne to kaga nan sai Qur'ani ya ba da tanadin za ka iya sanya waɗanda ba musulmin ba a matsayin shaida. to anan ne malamai sai suka yi sabanin fahimta da aka ce aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut nan ana nufi za su zamanto su ne waɗanda aka yi ma wasiyan ko ku za su tsaya ne a madadin masu shaida akan wasiyan domin can bayan an yi magana akan mas'ala biyu ne shahadatu bainakum shaidar da za ku kafa kuma sai aka ce hinal wasiya lokacin da za ku yi wasiya ai ita wasiya ana bayar da ita ne ga wani in ka ba da wasiya ga wanta kuma za ka kafa shaida guda biyu a kai mun fahimta in ka ba da wasiya to kuma za ka kafa shaida akan wasiyar da kai ga waɗannan su ne shaidu akan wasiyar to don haka shine wasu malamai suka ce a'a ai ana nufin shaidar wanne ah to idan shaidar wannan yanzu an ce au akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi kun yi tafiya kun bar inda musulmi suke to a ina ka samu musulmin da zaka sanya shi shine wanda kai wa wasiya don haka wasu suka ce a'a ana nufin duka abu biyun ne ma'ana ya halatta zaka sanya su a matsayin su ne masu wasici din kuma za su bada shaida akan wasiyar da ka bari أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت to a cikin wannan mas'ala ne sai wasu malamai kuma suka yi istikhrajin wasu hukunce-hukunce guda misali kamar shiraihul qadi shiraihul qadi sai yace wannan ka'ida ce guda biyu in har waɗanda ba musulmi bane baya halatta a sanya su wasiya a ba su wasiya kuma a sanya su shaida akan wasiya sai waɗannan sharuɗa guda biyu sun haɗu abdarbu fil ard mutum yayi tafiya a ban ƙasa kuma sannan wato kuma ya samu kansa a inda babu musulmai mutuwa ta bujiro masa wannan su ne ka'idar guda biyu amma in ba haka ba in dai ba tafiya kai a ban ƙasa ba ba ka yi tafiya ka bar ƙasar musulmi ba ne kana ƙasar musulmi kawai waɗanda suke tare da kai ne ba musulmi a lokacin to je ka nemo inda musulmi suke ka sanya shaida tun da ya izil accessible kai tsaye za ka same su to da haka sai ya sanya ya ce wannan qur'ani ya ambata cewa waɗannan su ne sharuɗa guda biyu wanda za a sanya zimmiyai su zamanto an sanya su a matsayin wasiya na farko shine an ya kuna fi safarin kuma an ya kuna fi wasiyyatin shaidar da za a amsa a wajensu ya kasance kai kana kan halin tafiya ne kuma shaidar da za su bayar akan wasiyya ce ba akan wani abu ba ba a karɓar shaidar su akan wani abu amma akan wasiyya za a karɓi shaidar su kuma in har ya gwamu da cewa kana halin tafiya ne kana ƙasar da ba ta musulmi ba kamar yadda nassin alkur'ani ya ambata aw akharani min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut to a lokacin da suka tafo da wannan shaida menene ka'idar da za a yi asali shi wannan kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga Abdullahi ibn Abbas wannan aya ta sauka ne a dalilin waɗansu sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallama guda biyu amma lokacin musu musulunta ba wato ya sauka ne dangane da Tamim ibn Aus dari da kuma Adi ibn Badda da wani mutum a cikin kabilan Banu Sahab ana ce da shi Budai kamar yadda ya zo ba a ruwayan bukhari ba a ruwayan abu dawud budayil sunansa to shi budayil musulmi ne don haka lokacin da suka yi tafiya da waɗannan mutum guda biyu su kuma lokacin suna addinin nasara wato shi tamimu dari yana tamim ake cewa ba haushe ya ce tanimu amma tamim ne tamim ba tanimu ba tamim tamim ibn ausin dari nasara ne addinin nasara ka san akwai addinin nasarani a kasan yaman akwai kiristoci a kasan yaman eh to don haka shi tamimu dari da kuma adi ibn badda dukansu kiristoci ne sai suke tafiya tare da wannan mutum kamar yadda yake a cikin ruwan abu da ana ce da shi budail amma bai zo a cikin ruwan bukhari ba kawai ya ambaci mutum biyu a ruwayan abdullahi ibn abbas wato budail ibn abi maryam haka sunansa sun tafi kasar sham za su yi kasuwa shi ya tafi da hajarsa su ma kowa ya tafi da hajarsa to sai zamanto jinya sai ta same shi jinya mai tsanani daga isassu bai ma baza kayansa ya kasa ba sai ajali ya same shi to lokacin gabanin rasuwarsa sai ya kira waɗannan mutum guda biyu sai ya bar musu wasiya ya ce ga kayana ku ɗaura kayan ku koma da su makka ku kai ma iyalaina a koma da su a kai ma iyalaina eh a koma da su a kai ma iyalaina don haka lokacin da su kuma suka dawo sai suka kai kayan ga iyalansa amma shi ya rubuta ashe inventory a ciki ya saka na dukkan kayan nasa ɗaya bayan ɗaya ya zayyana dukkan kayayyakinsa so lokacin da suka duba sai suka ga akwai abu guda ɗaya na missing sai suka tambayi su tamimu dari shin akwai wani abin da kuka ya bata ne suka ce a'a mu kawai ya ba mu kaya ne mun kawo shi sai suka ce to lallai akwai wani kofi akushi mai kyau kofi ne mai kyau na zinariya akwai shi a ciki ya bata suka ce a su ba sani ba Allah cikin ikonsa daga baya sai ya zamanto wannan kofin sai aka same shi a makka a hannun wasu an saida musu sai suka tambaya wane ne ya saida muku sai suka ce tamim ibn ausin dari ne da kuma wato shi adi ibn badda su suka saida mana kaga nan ce ya fita to shine so kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangin shi wannan mutum wannan aya sai ta sauka a kansu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai faɗi ƙa'ida na yadda za a warware wannan matsala ya halatta za a iya sanya su aka tabbatar da wannan ya halatta za a iya sanya su shaida a san a ba su wasiya su zamanto masu shaida akan wasiya lokacin da mutum ya samu kansa ajali ya bujiro masa kuma baya ƙasar musulmi wannan ɗin sai aka tabbatar da shi amma yaya za a warware wannan takaddama idan sun musa ko aka samu alamar ha'inci ƙarishen ayan shine zai mana bayani sai Allah ta'ala ya ce aw akharan min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma za ku tsaida su ne aka kawo da siga na tsarewa wato za ku tsaishe su ay tukifunahuma sifa ne li akharani dinnan su waɗannan waɗanda ba musulman ba da aka sanya shaida su za a tsaishe min ba'di salati bayan sallah wasu malamai suka ce salatul asr bayan sallar la'asar malai cewa adamu ta'ayyini hafil aya abin da yasa ba ayyana ta kai tsaye a cikin aya ba lita'ayyiniha indahum litahalifi saboda su dukkan addinai har nasraniya sun san wannan lokaci ne da ake ayyana shi domin a yi rantsuwa rantsuwa ta ba da shaida akan hukunci ana tsoron yin rantsuwa akan ƙarya a wannan lokacin لأنه وقت اجتماع الناس دومشين لوكتش دمتا نسكي هلرا وتصادف ملائكة الليل وملائكة النهار شين لوكتش دا أكي سامون قوامية tsakanin mala'ikun da suka yi rubuce-rubuce na wuni da waɗanda kuma za su zo domin yin aiki na dare kamar yadda ya tabbata cikin hadisin muttafaqun alaihi hadisin abu hurairata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ta'aqabuna fikum mala'ikatul layli wa mala'ikatun nahar ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ملائكون وني ده ملائكون dare suna haduwa tare da ku sukan hadu a sallar la'asar kuma sukan hadu a sallah ta asubahi shi saka inna qur'an al-fajr kana mashhuda ai mala'iku suna halartarsa sallan asubahi sallar la'asar waɗannan salloli ne masu ƙima masu daraja du salloli masu daraja ne masu ƙima amma waɗannan lokata ne mala'ikun da suke rubuta abubuwan mutane a nan duniya to za su sauko da la'asar waɗanda ma'ana waɗanda za su zauna har zuwa a abin nan wanda za su rubutun wuni za su sauka da asubahi sai su haɗu tare da mala'ikun da suka kwana za su halarci sallah sannan su waɗannan da suka yi kwana za su tafi su kuma waɗannan za su yi takin oba sannan su ma suna nan har sai lokacin da la'asar ta yi sai masu ƙarasa wuni su kwana su sauko ba waɗancan na baya ba fa wasu ne daban su kuma sai su sauko sai su halarci la'asar tare su ma waɗannan kuma sai su tafi kaga duk mala'ikun da suka zo sun halarci sallan asuba sun halarci sallan la'asar ubangiji ta'ala har yakan tambaye su yace kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina wa huwa a'lamu alhadi Allah shi yafi kowa sani sai su ga yawa Allah subhanahu wata'ala su ce atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun mun same su suna sallah kuma sannan yanzu ma da zamu tafi mun bar su suna sallah to kaga wannan hikima ce ta ubangiji subhanahu wataala a bane akan ibadar da suke mala'iku suna amfawa to wala Allah wannan shine dalilin da yasa malamai suka ce ana nufin bayan sallar asar ne da aka ce fayusimani a tahbisunahuma min ba'di salah za ku tsaishe su wato bayan sallah ana nufin sallah ta la'asar domin ya zo shi mu'arafa wata ayyana ne wallahu a'lam yace li'annahu waqtu ijtima'in nas fi malaikati al-layl wa malaikati an-nahar wa li'anna jami' al-milal yu'azzimuna hadha al-waqt kuma saboda dukkan addinai suna girmama wannan lokacin wa yastanibuna fihi al-halaf al-kadhib kuma dukkan addinai suna nesantan yin rantsuwa akan ƙarya a wannan lokacin kila wasu malamai kuma suka ce min ba'di ayyi salatin kanat ai ana nufin bayan kowace sallah ne alif da lam din nan kawai lijinsi ne ba wai yana nufin ta'ayini ne wata as-sala al-mukhassasa ba muayyana a'a kawai ta'ikul jinsi ne min ba'di salatihima wa qila wasu malamai suka ce a'a ba haka ake nufi ba ba'di sala ay min ba'di salatihima ala annahuma kafiran bayan su kafiran ne da za a tsaida shaidar su ba da shaida za a tsaye su bayan ibadarsu da suka yi a kaskacin su kafirar ne ai duk kafirar yana mai ibadarsa to kaga tun da an ce zimmeye ne alu zimma daga cikin yahudu ko nasara sai sun gama ibadarsu sai sun gama sabis suna gama sabis sai a zo sai a ce to dama za mu zo ku ba da bahasi in an gama sabis a gaban majami'a to sai a tsaye su a gaban majami'a sai a ce to ku yi rantsuwa ku yi rantsuwa da Allah to kaga ai za su ji tsoro dan duk abin da mutum ya yarda da shi yana tsoronsa haka ne ko wanda yake addinin bori kaga yana tsoron aljanu in an ce za a masa tsafi yana tsoro wanda yake bautar Allah kuma baya tsoron tsafi dan ya san ba abin da zai wakana sai da ikon Allah ko to haka ne duk abin da kake bautawa kana tsoronsa kana kuma girmama shi kana kuma azzama shi to don haka za a tsaishe su ne bayan ko sallar la'asar ko kuma kowace sallah ko kuma bayan ibadarsu da suka yi a bisa dai abin da aka cewa shine aslahu wallahu a'lam fa yuqsimani billahi sai a sanya su su yi rantsuwa da Allah akan abin da za su faɗa na shaidan nan cewa an bar musu wasiya ga yadda kuma mai wasiyar ya ce a yi da dukiya amma za ku yi hakan ne kawai a bisa sharaɗi sharaɗin mai inirtabtu idan har kuka yi kokonto cewa abin da za su faɗa ƙarya ne in kun yi kokonton ba za su faɗa amana ba to a nan ne za ku bi wannan salon amma in kun yadda da su kun jarraba su a baya dama a cikin mu'amala ba su taɓa ha'intar ku ba kun yadda da abin da za su faɗa shi kenan in sun zo suka ba da shaida suka ce to wancan da ya mana wasiya dan uwanku ga abin da ya ce ga abin da ya ce ga abin da ya ce shikenan kawai sai ku karba amma in har kuna ga musamman idan akwai wasu qara'in da suka nuna cewa wala Allah akwai ha'inci cikin abin da za su faɗa to nan ne sai ku bi wannan matakai shine Allah ta'ala ya ce in irtabtum ai shakaktum fiha in kun yi kokonto cikin shaidar wai kula ne abinda kuma za su faɗa za su ce la nashtari bayan sun yi rantsuwar su ce la nashtari bihi thamana walau kana za qurba wala naktubu shahadata Allah inna idhan la min al-athimin za su kara da wannan bayan sun yi rantsuwa la nashtari bihi ai ba za mu musanya musaya game da shaidar gaskiya da ya kamata mu faɗa ai ash-shahada ai tahrifi shahada juyar da shaidan nan ba za mu yi ta dan musayi thamanan wani ɗan iwar da za mu samu musaye da za a ba mu ba ba za mu faɗa mu ce ai ya ce kaza na wane ne saboda mun haɗa baki da wane wane zai ɗan ba mu commission a ciki ba za su faɗa haka a cikin rantsuwar tasu iwadon na akhudhu badalan min ad-dunya wanda zamu amsa a musayan tsayi da shaida domin Allah wai na al'amarin duniya ba za mu yi haka ba bi an nashhada kadhiban li ajlihi a ce wai mi shaida mai rantsuwa bisa ƙarya saboda abin da za mu samu walau kana za kurba ai walau kana almashhudu lahu za qarabatin minna ko da wanda za a yi shaida akan nasa za a bashi kaza dangin mu ne ko da wani dangin mu yana da wani abu da aka ce a bashi a ciki to ba za mu yi favorin mu ce a bashi da yawa mu yi rantsuwa akan ƙarya ba za su hada da wannan bayani wala naktumu shahadatallahi kuma ba za mu taba koyewa shaidar da Allah ta'ala ya umarce mu da ita ba allati amarna biha inna idan mu ku asa'in nan in har muka yi haka in katamnaha in muka koye shaida domin Allah lamin al'asimin mun zan daga cikin masu zunubi za su ƙara da yin wannan bayani to sai Allah ta'ala ya ce fa in uthira wannan shine ka'idar da za a bi na tsaida su su shaida ga kuma bayan rantsuwar da za su yi da Allah a inda suke girmamawa to kuma za su biye da wancan cikamakin bayani duk da idan sun yi wannan rantsuwar fa in uthira ala annahu mastahaqqa ithma idan har kuka tsinkayi cewa sun cancanci zunubin zunubin da suka yi rantsuwa ba za su yi ɓoye shaida domin sa ba sai kuka fahimci cewa sun koyi din ai fa in usira utli'a ba'da halafihima bayan sun yi rantsuwar sai kuka tsinkayi bayanai ala annahu mastahaqqa ithma cewa sun cancanci zunubi ma'ana sun yi ƙarya ai fa ala ma yujibu sun aikata abin da zai wajabtar musu zunubi min khiyanatin sun yi ha'inci aw kadhibin fi shahada ko sun yi ƙarya a cikin shaidar da suka bayar to za a tsaya wanzar da ita a'a za a tunkuɗe shaidar tasu ba kuma cewa za a ce za a kore ta ba ba haka ba za a kore mutum da an sanya sun yi rantsuwa ka duba adalcin musulunci ba musulmai ba ne fa an sanya su sun yi rantsuwa da bisa sharaɗin da musulunci ya gindaya amma sai aka tsinkayi cewa kai wannan batun da suka faɗa akwai akwai ƙarya a ciki bisa ga dukkan alama abin da suka faɗa akwai zancen da ba haka ba to ba kawai koran za a ce ku tafi a nan banza kun zo kun mana ƙarya kawai mutanen kofi ba haka za ku yi ba musulunci yana girma ai tun da har aka ce ku sanya su shaida girmama su ake yi kuma sun kawo maslaha ne a cikin lamarinku wanda kuɗin ba kwa kusa a lokacin da ake da bukatar ku sai aka sanya amana a hannun waɗancan kuma suka zo suka iya abin da suka yi amma sai kuka fahimci akwai ƙare a ciki to tun kuɗe tan ma idan za a yi sai da sharaɗi na musulunci to shine Allah subhanahu wata'ala sai ya ce fa akharani yaqumani maqamahuma sai wasu guda biyu daban sai su tsaya su biyun a matsayin waɗancan kafirai guda biyun da suka yi rantsuwar fi tawajjuhil yamini alaihima wajen juyar musu da rantsuwa kaga wannan sai kama da ƙa'ida irin ta ƙasama ba ƙasama ba ce amma ya yi kama da ƙa'ida irin ta ƙasama wanda ita kuma ƙa'idarta ta zo da sharaɗinta ya zo a cikin hadithi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin kisan Huwaisat bin Mas'ud to don haka ba tun kudewa kawai za a yi ba sai an bu wani, wani, wani tsari to sai a samu mutum biyu daban waɗanda suka fahimci cewa abin da aka faɗan ƙarya ne amma minan lazinas ta haƙƙa alaihim daga waɗanda su suka fi cancantar wasiya ɗin akan waɗancan guda biyu wa humul warasa cikin magada za a samu shi yasa ce yayi kamancece ne da kasama wai baddalu min akhiran shine aka ce aulayan su din ma waɗanda suka fi cancanta ga mamacin a cikin magadan ma waɗanda suka fi kusa ka san a cikin magada akwai wanda suka fi kusa ko yanzu misali asubi ai yafi sauran duk kusaci to akwai asubai masalan sai su zo su kusa in akwai ƴaƴansa maza masalan sai a ce to ku ne kuka fi cancanta ku ne aulayan sai a samu mutum biyu a cikin su masu hankali to aulaya sai a samu ai akriban wanda suka fi kusa da mamaci wa fi qira'atin aulayai ko awwalin jam'u awwal sifatun wa baddalu min alladhina to me za su yi Allah ya ce fa yuqsimani billahi su waɗannan guda biyun sai su rantse da Allah ala khiyanati shahidaini akan cewa waɗancan shaidu guda biyu waɗanda suke kafiran sun yi ha'inci wai kula ne su kuma waɗannan abin da za su faɗa la shahadatuna a haƙƙo min shahadatihima wa ma'atadaina inna idhalla min adh-dhalimin su ma za su cika ta da haka bayan sun yi rantsuwa la shahadatuna lalle rantsuwar mu yaminuna wa shahadatu bi ma'ana al-yamin shahada anan tana nufin rantsuwa na kamar yadda Allah ta'ala ce fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi kaga nan ana nufi rantsuwa ne ba wai shaida ba rantsuwa ɗayan su to la shahadatuna za su ce wallahi shaidar rantsuwar da muka yi din nan a haƙƙo min shahadatihima ita tafi zama gaskiya akan shaidar da waɗancan suka bayar duk da cewa waɗancan su ne ke tare da mamacin ya musu wasiya amma lalle mun sami gamsuwa akan cewa abin da suka faɗa ƙarya ne akwai ha'inci a ciki yanzu matsalan dukiya ce sai ya tafi da ita inugu ko abba zai je sayo kaya sai jinya ta same shi wayarsa kuma an sace ta ina zai tsali da wani kuma sai jinya ta same shi kasan lokaci sai ga accident ma ya faru wasu idan zo kawai lalumewa kayan ka za su lalumewa abin da ɗan kudin da yake jikinka shi kuma yana gefa ga kayansa ga waɗansu arna guda biyu da za su taho tare da su sai musu wasiya ajali yana kokarin samun sa ba kawai kayan ɗaukar ce na ba ku wannan kayan da Allah ku kula mun da su idan har ba ku rike kayan nan ba to waɗansu za su ɗebe kayan ku kula mun da su ku kai gida amma dila kaza dila kaza ba tawa bace ta wane ne ya bani kuɗi kaza kuma akwai wane yana bi na kaza akwai kuɗi kaza da ya bayar a cikin account duk wannan zai iya faruwa waki ko to masalan idan har ya ya abin nan da suka zo ba da shaida misali sai suka zazzayyana duka abubuwan sai suka ce ya ce kuma abin nan wane ya bashi akwai ogawa ne suka faɗi wani arne ya bashi kuɗi miliyan kaza ko miliyan ɗaya ko dubu kaza ko adadi kaza akan zai sayo masa kaya alhali karya suka faɗa ɗaya daga cikin ƴan uwan yana nan a lokacin da wanan ya bashi kuɗin Allah sa an gane kwatancen nan ke sanyi misali wani daga cikin magadan shi yana nan wani arne a inda yake ya ba shi kuɗi akan ya siyo masa kaza a can in yaje ga adadin kuɗin da ya bayar ɗan uwansa ya shaida ya ba shi misali a ce dubu ɗari biyar matsala shi kuma waɗancan masu shaida suka zo sai suka ce ya ce wane kuma a cikin abin nan ya ba shi miliyan ɗaya suka ƙara ai kaga shi wancan ɗan uwan da ya raka shi aka ba da dubu ɗari biyar zai iya cewa a'a tare da ni aka je ya ba shi dubu ɗari biyar kaga daga nan za su iya fahimtar cewa akwai ƙarya cikin shaidar da suka bayar to dama ƙara'in ne suke kawowa waɗansu abubuwa za su iya wakana wanda suke wanda turawa suke cewa alibai ko to irin wannan su ne wanda za su iya nunawa su ishara zuwa ga abin da za a iya fahimta in an fahimci cewa lalle an tsinkaye akwai ha'inci ciki to za a sami danginsa magadansa waɗanda ma suka fi kusa suka fi cancantar gado a wajensa su ne za su zo su tsaya guda biyu a madadin shaidar da waɗancan kafirai biyun suka bayar za su cika da cewa la shahadatuna a haƙƙo min shahadati ma lallai rantsuwarmu ita tafi zama gaskiya akan rantsuwar da suka yi wa ma'atadaina kuma lallai mu ba mu ƙetare iyaka ba ma ta jawas nan haƙƙa fil yamin ba mu ƙetare iyaka wajen zuwa mai rantsuwa don ƙaryata su ba inna idan kenan in har mun yi haka saboda zalunci ne to lamina zalimina mun zama to daga cikin azzalumai kaga ba za su yi ba ke Allah ya samu dace lin hirafina anil haqqi saboda yanzu mun karkace mun bar gaskiya والمعنى أبين دا أكي نفي ليشهد المحتضر على وصيته اثنين من أهل دينه واندا أجلي يبجرو مسا مسمى idan yana halin tafiya ko yana gida ko da yana gida ne to idan ajali ya bujiro masa ya yi wasiya ga mutum biyu daga cikin musulmai shine ahlu dinihi au gairihim ko kuma ya sanya wasiyarsa zuwa ga mutum biyu waɗanda ba musulmi ba in faqadahum li safarin wa nahwihi in ya rasa musulmai a dalilin tafiya ko abin da ya kama da haka fa in irtaba alwarasatu ala shahadati ghairi ahli millatihi idan kuma magada lokacin da aka zo aka faɗi wasiya sai suka yi kokonto akan shaidar da waɗancan da ba musulman ba suka faɗa za'aman a bisa rayawar da su waɗancan suka yi annal mayita ausa li shakhsin cewa mamacin yayi wasiya a ba mu wana kaza ko kaza na wana ne in har sun yi kokonto falyahlifa ala shahadatihima annaha haqqun to sai su yi rantsuwa a kayan shaidar da suka bayar cewa gaskiya ne su waɗanda ba musulman ba kenan fa in tuli'a ala amarati kadhibihima idan ku aka tsinkayi alamomi na cewa ƙarya suka faɗa halafa aqraba'ul warasati ala kadhibihima to makusata na shi mamaci sai su rantsuwa wajen tunkudewa shine aulaya ne kamar yadda aka ambata a baya ai min aula man yarithu wato wato daga mafi cancanta waɗanda za su yi gado kenan kamar yadda ibnu kafir ya ambata idil hukmu bil alamati khairun min adamiha domin ai hukunci da wata alama da za a dogara da shi shi yafi akan kawai a ce karya kuke a kore su gara a samu waɗansu musulmi da za su ɗauki nauyi waɗanda suka tabbatar cewa suka gamsu akan karya aka faɗa su su yi rantsuwa kaga sai amfani da wancan rantsuwar tasu wajen korewa wancan wancan abin nan ai kaman kasama ne ka aka sama sai aka samu mutum ne kawai ya mutu aka samu mutum kawai a mace amma sai aka samu waɗansu ƙara'in da suka nuna cewa wane ne ya kashe shi ko su wane ne sai kashe shi misali sai aka same shi a bayan gidan wani abokin gabarsa wani wanda suke gaba da shi sai aka samu gawarsa a bayan gidan karina ce da za a iya cewa matukar ba tabbaci ake da shi wanda ya kawo ya plantin ba sai a iya cewa wanda ya kashe shi ko ko misali wani ya ce wallahi sai ya kashe wani ya ce masa shi ne ajalinsa ya ce sai na ga bayanka ai ana faɗa haka ko kuma ya faɗa haka kashe gari sai aka san wancan ɗin a yashi a gefen gari ya mutu me za a yi sai a kamo wancan sai a ce shi ne ya kashe ‘yan uwansa danginsa magada sai su kamo shi su zarge shi suna ya damar su zargi wancan su ce shi ne ya kashe shi imana to amma suna da shaida to za a yi hukunci ne da karina yanzu shi ne sai a ce to ku ku zo ku yi rantsuwa hamsin dangi ku zo ku in za a san mutum hamsin ku zo ku yi rantsuwa hamsin in ba za a hamsin ba a rarraba musu a dai samu rantsuwa hamsin su rantse sau hamsin billahi lazi la ilaha illa huwa wani ne ya kashe musu dan uwa to idan har suke wannan shi kenan sai a hukunci akan wancan idan kuma suka kasa rantsewa to sai a ce shi din wancan ya rantse dan ya kare kansa ya tunkuɗe abin nan zargin da aka yi a kansa idan ya rantse shi kenan ya kubuta in ya kasa rantsewa sai ya ce to bilu ya yi kama da mutum to kaga na duka ana hukunci na abinan bilkara'in to kaga wannan din shi ma ya so ya kama da hukunci na kasama a samu wata madogara da za a yanke hukuncin da shi wajen tunkuɗewa abin da suka yi da awarsa sai a ce su waɗancan danginsa magadansa mafi kusa su rantse wajen ƙaryata waɗancan shi ne nan malam ya ce idil hukumu bil alamati khairun min adamiha domin a yi hukunci da alama wani abu da aka dogara da shi shi ya fi alkhairi akan a ce a yi hukunci babu madogara wa kazalika tahlifuhuma fi waqtin yu'azzimanihi haka nan sanya su su yi rantsuwa a lokacin da suke girmamawa shi ma abu ne wanda zai sa su faɗi gaskiya thumma idza shahida sannan idan suka ba da shaidan nan suka yi rantsuwa idan suka ba da shaida wa halafa suka yi rantsuwa wa ba'da zalika tuli'a 'ala al-kadhibi bayan dangin kenan litajarrudi da'awati 'ala bayyinatin saboda da'awar da suka yi na shaidar da suka bayar na wasiya yanzu ta rasa hujja ko kuma da'awar da su waɗannan suka yi na cewa waɗancan ƙarya suke basu da shaida to sai a ce su tsaya su yi rantsuwa rantsuwa sai ta tsaya madadin shaida hadha ma zahara li wallahu a'lam Allah ya ji kan malam to nan ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ce zalika ai alhukumul mazkur cananka wannan hukuncin da aka ambata mai raddil yamini alal warasa mai da rantsuwa ga magada in har sun fahimci an yi ƙarya adina shi yafi kusa aqrabu shi yafi kusa ce wato ila an yatu bi shahadati ala wajhiha shi ne ya fi kusa akan a ce masu shaida ɗin waɗanda ba musulmai ba ai a shuhudu ghairul musulmai ne su shaidu waɗanda ba musulmai guda biyun nan ba shi ya fi kusa adina an yi atubi shahadati a wala waje shi ya fi kusa su zo da shaida yadda ake bukatarta in sun san za a tsaida su a gurbin da suke girmamawa na ibadarsu zai sa su ji tsoron yin yin mai yin ƙarya ko yanzu misali shaida da ake sanya mutane su ya kotu mutum inda za a ce zo shi rantsai kawai da baki zai ce billahi lazi la ilaha illa wallahi tallahi mutum zai iya faɗin haka kuma akan ƙarya haka ne ana yi ko ba a yi ana yi kuma ya rantsa a kanka da amma idan aka ɗauko masa ƙur'ani a cikin gafakarsa alhowar ta ɗan ƙanƙan da rai aka tsoro shi a kan faifai muhuji ya fita da shi waje aka ce je ki alwala ya je shi alwala aka shigo da shi aka ajiye alƙalai zauna jama'a suna ɗan jajja da baya kasu ma laya ta ci su a zo a ce ya dafa qur'ani ya rantse sai ga mutum jikin sai yana makyarkata haka ne ko ba haka ba saboda me me yasa haka take faruwa yana girmama qur'ani yana girmama qur'ani kuma saboda wani belief ne na Hausawa su a tunaninsu ana amfani da qur'ani don a cutar da jama'a malaman darni ai suna cewa qur'ani suke amfani da shi kuma za a iya yi a yi tsafi a kashe wani a yi kaza a yi kaza kuma suna ɗaukowa ƙur'anin su yi amfani da shi ɗin wajen isti'malinsa a tsafi hanyar tsafi wajen sa shi a jini ko sanya masa najasa a bisa ƙa'idar da shaiɗaninsu ya gaya musu haka ne ko ba haka ba to wannan abin ne ya tasiri a zuciyarsu shi ya saka idan an ɗauko musu ƙur'ani a faifayi ba za su iya dafa shi su rantse ba saboda suna tunanin irin abin da suka san ana yi da ƙur'ani na tsafi wasu suke yi da shi zai same su ba ya ƙur'ani suke girmamawa ba ubangiji subhanahu wata'ala idan mutum ya ce billahi allazi la ilaha ko kuma ya ce na rantse da wanda raina ke hannunsa wa kenan amma zai faɗa akan karya yana tsoron Allah ko baya tsoron Allah baya tsoron Allah bai san Allah ba ya tsoron Allah yanzu Qur'ani ma ba tsoronsa yake ba saboda irin abin da malaman darni suke da Qur'ani da shi yake tsoro abin da yake tsoro kenan ba wai Qur'ani ko kuma Allah din ba saboda zai iya rantsuwa da Allah kan kariya amma wanda yake tsoron Allah to tabbas ba zai ce wallahi tallahi akan kariya ba ballantana ya faɗa wajen a ci ko a halatta haƙƙin wani a ba mu wani ba zai ba amma duk waɗancan da za ga suna tsorata dama wa ya ce musu ma a rantse ne da ƙur'ani a bid'a ce wannan billahi allazi la ilaha illa wanda suka raina ita ce rantsuwar da ita annabi yake rantsar da mutane billahi allazi la ilaha illa huwa ko mutum ya ce wallahi tallahi shine rantsuwar ita ce rantsuwar ba a ɗauko ƙur'ani a faifai a ɗauko shi a faifai ba wayar hada baki ake yi sai a ce in an san za a rantsar da wani sai ɗan ba da cin hanci a muhuti sai ɗan cire wasu izu a ciki ai ana yin haka eh ko kuma waɗanda waɗanda za a rantsar da su 'yan siyasa dama za a ɗauko gafaka mai kyau abin nan za a rantsar da shi ranar suwayarin in za a tabo da alkur'ani bude muku kur'anin aka yi kowa gani watakil da yaron aka sa ko encyclopedia da gaske sai a zo da ita a zo a bashi ya rataya saboda shi ma akan irin wancan layin yake zai iya rantsewa da Allah ɗin akan zan kiyaye haƙoƙin al'umma gani yake ubangijin ƙur'ani baya tare da shi ai tunda bai rataya ƙur'ani ba ba komai duka wannan rashin sanin girman Allah ne yake kawo haka wanda yake tsoron Allah a ɓoye shi kadai ma yana tsoron Allah shi kadai yana tsoron Allah subhanahu wata'ala shi saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi da ya ambaci mutum sab'atu yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu mutum bakwai sai ya ambace wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu mutumin da ya tuna Allah tsoron Allah shi kadai ba tare da wani idanunsa ya zuda hawaye kai kadai ka tuna ubangijinka tsoron Allah a cikin zuciyarka ya kimsu a cikin zuciyarka ka duba gazawarka kamar ce ma ubangiji idanunka ya zubar da hawaye to ranar alkiyama ubangiji zai sanya karkashin inuwar da ya tanada Allah ka samu ciki to Allah ta'ala ya ce zalika adina an ya'tu bi shahadati ala wajhiha wannan hukuncin da aka ambata na ka'idojin nan cewa za a mai za a warware rantsuwarsu idan sun yi in har an gane sun yi ƙarya kuma za a tsaishe su a inda suke girmamawa shi ya fi kusa ya sa su ba da shaida yadda ake santa allabi ta miluha alayhi wanda suka ɗauke ta a kansa min ghairi tahrifin wala khiyanatin ba tare da juyar da magana ko kuma yin ha'inci ba au ya khafu ko kuma wannan shi ya fi kusa ya sanya su ji tsoron an turar da aimanun ba'a da aimanihim a warware ran wato a mai da wata rantsuwa bayan rantsuwarsu da suka yi wadda za ta warware tasu in har sun san idan sun yi rantsuwar ƙarya dama a sharaɗin an gaya musu to in fa aka fahimci ƙarya kuka yi za a warware rantsuwarku kuma hukuncin yanzu zai zama to ku an ɗauke ku a makaranta mutanen banza da baku da kima a wajenmu kuma mun san zaman da za mu dangare da ku dama gashi ku ba musulmai ba to kaga za su ji tsoro kar su rasa irin wannan privileges wannan damammaki da alfarmomi za su ji tsoron kada yanzu a sanya su a cikin makareta ka san ko da kafir kafir idan ya zamanto shi wato ya san ciwon kansa ya san kimar kansa to ba zai so ya aikata wani abu da zai zubar masa da kima ba ko da kafir ne wannan ya tabbata cikin hadisin Abu Sufyan da Imam Bukhari ya kawo shi Abu Sufyan lokacin da ya je wajen Herakla Herakla ya tsaye da shi lokacin bai musulunta ba bayan an yi abin nan amul hudaybiya bayan an yi wannan bai'atul hudaybiya ya tafi kasuwanci annabi kuma ya aika wasiƙa ga Herakla sarki Romawa yace ku kira mun wanda ya fi dangantaka da wannan mutumin da yace shi annabi ne sai sai da Abu Sufyan yace to ku gaya masa ya gaya wa tafinta zan masa tambayoyi kuma ina so ya bani ansa ta gaskiya sannan sai ya ce to ka gaya ma ku gaya ma waɗannan mutanen nasu ku ku tsaya gefe ku kuma ku rika shawararren abin da zai faɗa idan ya yi ƙarya ku ce mun ƙarya ya faɗa abu sufiyan ya ce akwai wata gaba da ya so ya yi yarfe ga annabi amma sai ya ji tsoro kar mutane mutanensa su ce ya yi ƙarya kimarsa ta faɗi a nasabta masa ƙarya a cikin jama'arsa don haka sai dole ya dinga faɗan gaskiya baya son ya faɗan amma ya dinga faɗan gaskiya ka gani fa shugaba ne yake kishin kima yake kishin kimar da yake da ita cikin al'umma yana kafiri a lokacin yana gudun kada ya ƙarya yanzu kuma abu ne mai sauki har ma shugabanni sun faɗi magana ba a yadda ko ba ka ba ne Allah shirar da su to au ya khafu an turar da aimanin ba da aimanihim ko kuma wannan zai sa su ji tsoron za a mai da wata rantsuwa daga wajen musulmai magada wadda za ta warware rantsuwar da suka yi alal warasatil mudda'a alaihim za a mai da rantsuwa ga magadan da suka yi karar su fa yahlifuna ala khiyanatihim wa kadhibihim za su yi rantsuwa akan waɗancan ha'inci suka yi kuma ƙarya suka faɗa fa yaftabahun sai zan sun kunyata fala yakdhibu don haka ba za su yi ƙarya ba Allah ya ce wattaqullaha ku kiyaye dokar Allah fi ma ya'murukum bihi cikin abin da yake muku umarni wasma'u kuma lalle ku kasa kunne ga dokar Allah ba kasa kunne ya wuce ta bayan kunne ba sama a kabulin ji wanda yake na amsa wallahu la yahdi al fasikin domin lalle Allah baya shirar da mutane waɗanda suke fasikai ai al-kharijina an a'atihi masu fita daga biyayyarsa wala ya hadihim ila tariqil khairi Allah baya shiryar da fasikai zuwa ga hanya tafarki wanda yake na alkhair muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon bin shiryar da ya aiko manzansa da ita Allah ya tabbatar da dugadugan mu akan addini ubangiji Allah ta'ala ya gafarta mana muna addu'a ga dan uwanmu da Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa yau dan uwanmu makwabcin mu malam basiru basiru nahar yau Allah ta'ala ya masa rasuwa muna roƙon Allah ya gafarta masa ya yi jinya mai ɗan tsawo wajen sama da wata biyu kusan wata uku yana jinya muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wannan jinya da ya ta zamanto kafara gare shi muna roƙon Allah ta'ala abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata na albushir ga musulmin da ya mutu a ranar juma'a muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar masa da wannan albishir da annabi yayi Allah kuma ya maye masa a gurbinsa Allah kada ya bar bayansa ya tozarta mu ma Allah ya kyautata namu karshe Allah ya sanya aljanna ta zama to makomar mu baki daya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure ko muna roƙon Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم